الإسلام العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فاردره إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح بسم الله شادي نوني kawa'idi shafi na talatin da hudu na za a tashi amma a hakamu salati amma ka ga wato hukunce-hukuncen sallah bi ma'ana hukuncin sallah da matsayinta a addinin musulunci fahiya farbin ita sallah farilla ce bil kitabi a qur'ani wa sunnati da hadisi wal ijma'i da kuma gamuwar maluma duka wannan bangarori guda uku sun shar'anta wajibcin sallah akan dukkan musulmi man tarakaha jahadan laha duk wanda ya barta yana jayayya da ita ma'ana yana jayayya da farillancinta wa huwa kalmur tajji to shi wannan kaman wanda ya yi ridda ne hukuncin ɗaya da wanda ya yi ridda ya bar musulunci duk wanda ya daina sallah ba musulmi ba ne yustatabu ana neman ya tuba salasan tsawon kwana uku za a dinga masa nasiha da wa'azi da gargaɗi a kan ya dawo musulunci fa in taba in ya tuba a cikin kwana uku turika a kyale shi walan wa in lam yatub idan ko bai tuba ba har kwana uku ya cika kutila bisaifi a kashe shi da takobi amma ko da kwana uku ya cika idan ya fara yin sallah to ba za a kashe shi ba sai dai a masa nasiha ya rama sallolin da suka wuce a baya in ya ce ba zai rama ba to malamai suka ce wala yuqtalu bil fa'id ba a kashe shi saboda tserariyar sallah wacce ta wuce amma in dai ya fara yi yanzu kuma ya ci gaba da yi bai daina ba ba za a kashe shi ba sai dai amur wa'azi ya rama wacce ta ce amma in bai tuba ba har kwana uku ya cika kutila bisaifi a kashe shi da takwabi wala yugasalu ba za a wanke shi ba wala yudfadu ba za a binne shi ba ba'al musulmi tare da musulmai ma'ana ba za a mar wanka ba ba za a mar kafani ba ba za a mar sallah ba ba za a binne shi a makabartar musulmi ba wa maluhu dukiyarsa da ya bari da bai timalin musulmi na za a kai ta bai timali ne na musulmi ƴaƴansa ba za su gaje shi ba wanda ya yi rida ko da ƴaƴan musulmi ne in musulmi ne dama la nirasa baina musulmin wa kafiri inda su musulmai ne shi ya mutu kafiri to musulmi ba zai gaji kafiri in kuma dama su ma ba musulmi ba ne to ai ya yi sallah ne ya daina aka masa hukunci na ridda saboda haka ba za su gaje shi ba Allah ayya halin zuciyarsa za a kashe baitul mali alhamdulillah sai ne aka gari shafi sai na za a tashi wa man nadahu ahadun wanda wani mutum ya kiraye shi yana sallah fa qala lahu sai yace wa mai kiran subhanallah sai sai tasbihi kuriha an ki wannan abin da yayi an karhanta saboda tasbihin ba a gurbin sa kai ba kuma ba kayi ne a matsayin aiki na sallah ba kayi ne a matsayin sanar da wani ko fahimtar da wani cewa sallah kake yi wa sahar salatu amma sallasa ta inganta inda ba magana yayi ba ba wata kalma ya kawo ba kuwa ba dama ana tasbihi a cikin sallah sai dai ba a mahallin sa yayi ba saboda haka aka karhanta amma sallah ne ta inganta wa man waqafa fil qira'a wanda ya tsaya cikin karatun sallah ya kakare ya kasa gaba ya kasa baya walan yafta alaihi ahadun kuma ba wani mutum da ya yi masa buɗi ina fata an gane ba wanda ya gaya masa gaban karatu watakila shi kada yake sallah to taraka tilkal ayata ya bar wannan ayar da ta ki zuwa ya tsallake ta wa qara'a ma ba'da ya karanta abin da ya biyo bayanta wato gabanta kenan ya tsallake ta ya kama abin da ya biyo bayanta bayin ta azzarat alai idan ita ma waccan da ya kama din ta ta azzara gare shi raka'a yayi ruku'u wala yazuru mushafan ba zai duba takaddar alqur'ani ba baina dai a gaba gare shi ba zai dauko qur'ani ko da aljihunsa ne ya bude ya ce zai karasa karatun wannan sura ba saboda ita sura aya ɗaya ma tana bada sunnar da ake nema na karatun sura shi yasa mai biya da yake baka wa qira'atu surati sai yake au ma yaqumu maqamaha ko kuma abin da yake tsayawa a matsayinta shi ne ko da aya ɗaya ne ko biyu yana tsayawa a matsayin karatun sura illa an yakuna fil fatiha sai dai in wannan abin ya kasance a cikin fatiha ne fatiha sai ya fara yi ta kakare to fala budda ba makawa min kamaliya daga cikarta bi mushafin da alqur'ani ne zai ɗebo ya rike a hannu au gairi ko wani sa ko ya rubuta a takarda ya sa aljihunsa duk sanda ya zo ya kabara harama ya ciro takardar nan ya karanta in ma bai iya arabiya ba ko da harafa na boko a dinga gaya masa ya rubuta in ya zo sallah ya ɗauko ya karanta ko a jikin allo ko a jikin garu da yake tsayawa ya yi sallah shi ne augairi hidin duk wani abu dai da zai taimaka ko da a waya ne in yana da android wanda akwai alkur'ani a ciki ko ya yi sinadin ɗin wato safha na fatiha ɗin sai ya buɗe ya karanta sai ya mera sa a aljihu fa in taraka minha ayatan idan ya bar aya ɗaya da rafkanuwa a cikin fatiha sajada qabla salam yayi sujada qabli wa in kana akthar amma in abin da ya bari mafi yawa ne daga aya ɗaya ya kai aya biyu zuwa sama abin da ya bari batsalar salatu sallaka ta ɓaci alhamdulillah sai ne iziya shafi ثمانين دقيقة فصل ندوى إن شاء الله شرائط الصلاة أربعة شرط إن صلى قداه دين شرعي بافر الله نفر كوشين طهارة الخبث تلكين خبث أن الثوب قبل انتفافي والبدن دجكي والمكان دقلين صلى duk wata najasa da ta taba tufafinka kabasi ce ko wata ta taba jikinka kabasi ne ko wata ta taba gurin yin sallah kabasi ne sawa'un a jikinka ta fito ko a jikin waninka ina fata an gane ibtida'an wa dawaman wannan tsarki shar'i ne ibtida'an a fara sallah wa dawaman da kuma dawama a cikin sallah idan kana sallah sai aka watso fitsari ko kwata sai ya taba ka to sallah ta ɓaci duk da cewa ibtida'an a farko ka fara yi da shar da cikakken ƙarfi na kabasi to amma baka kai ga dawwama a cikin sallah har ka idar ba wannan tsarki na kabasi ya warware ina fata an gane wa taharatul hadisi da kuma ƙarshen hadasi shi kuma hadasi shine abin da ya fito a jikinka na kashi da fitsari da mazi da waji ibtida'an shi ma ga fara sallah wa dawaman da kuma dawama fi kulli salati a cikin dukkan wata sallah zati ruku'in ma'abociyar ruku'u wa sujudin da sujjada wa gairiha da watanta da ba a masa ruku'u da sujjada a cikin sallar gawa ita ma ana neman taharatul hadasi wa sadrul aurati na uku shine suturce tsilaici bi kasifin da tufafi mai kauri bi musallasa kasifin din nan ana rubuta shi bi musallasa da mai 'ya'ya uku ita ce ca ai abin nufi kasifin shine galizin mai kauri ba shata wanda ake ganin jiki ba ko shara-shara wa auratu rajul tsilaicin namiji wanda ya zama wajibi ya suturce a sallah min surratihi daga cibiyarsa ne ila rukuba ila rukubatihi zuwa gwiwarsa in ya suturce wannan tsakanin to ya samu cikakken sutura a sallah wa auratul mar'a tsulaicin mace kuwa alhurrati yantacciya ba baiwa ba ma ajnabiyin tare da mutum wanda yake bare ka gane ai tsulaicinta a cikin sallah da tsulaicinta in za ta gamu da wanda yake ajnabi ba miji ba ba muharrami ba to tsiraicinta shine jami'u badaniya dukkan jikinta tsiraici ne illal wajha wal kaffaini sai fuska da tafuffuka guda biyu ina fata an gane idan ta haɗu da ajnabi ko ya shigo gida ya same ka ba ta rufe kai ba ko wuya ko kunne ko zira'inta ko ƙaurinta ko ƙafarta ko ɗan yatsa ko gashin kanta to ta bar jikinta tsirala kuma ta aikata haramu saboda ta bar wani wanda ba muharraminta ba ba mijinta ba ya ga tsiraicinta haka nan in ta yi sallah ta bar wani abu na kunnanta ko gashin kanta ko wuyanta ko zira'in hannunta ko ɗan yatsan kafanta ko ƙaurinta a waje to ta yi sallah tsirala ba ta da sallah saboda tsiraitin mace ‘yantacciya a sallah ko za ta zauna tare da ajinabi jami'u badani ha dukkan jikinta tsiraici ne illa waje hawal kafai in ban da fuska da tafuka hannu kamar yadda mai ahalar yake maka wal mar'atu kullu ha auratu shi abin da yake ke ita mace dukkan ta tsiraici ne sai yayi istisna yace illa waje hawal kafai na uku kenan sharaɗi na hudu shine wasu ibalu liƙiblati da fuskantar alƙibla a cikin sallah sharaɗi ne illa fil qitali sai dai a cikin yaƙi halatan iltihami a halin da ake gwabza yaƙi ina fata an gane a wannan yanayi an sarayar da wannan sharaɗi na fuskantar alƙibla duk inda ka sa gaba ka yi sallah in dai a halin gwabzawa ne wa fi nafila sannan kuma sai dai ina cikin sallan nafila ne fi safarin mubihi lil qasri cikin tafiyar da aka halatta yin qasaru lil kuma ga mahayin dabba ba ga mai tafiyar kafa ba wato shar'i guda uku ne na farko tafiyar ta halal ce sannan kuma nisan ta ya kai ayi qasaru sannan kuma akan abun hawa yake to ya halatta duk inda dabba ta fuskanta ya sallar nafila akan dabba amma in ba wannan halaye guda biyu ba a halin gwamna yaƙi da halin tafiya akan dabba sharaɗi na dole sai mutum ya fuskanci alƙibla wa man salla ila ghairi alqiblati nasiyan mutumin da yayi sallah ta wani guri wanda ba alqibla ba yana neman tuwa falam alam bai sani ba bai gane ba hatta faraga min salati har sai da ya idar da sallar tasa to a wannan kauli aka ce a ada abada ya sake sallar nan har abada amma malam yace wa ja'a fi zalika kilahun sabani ya zo a cikin wannan magana kuma sabani shine mafi inganci cewa in mutum a rashin sani ne ko kansa ne ya juye ya kauce wa alƙibla a sallah bai sani ba bai gane ba har sai da ya sallama to sallarsa ta inganta sai dai an so in akwai yalwar lokaci ya fuskanci alƙiblan ya sake sallah wannan ma a bisa babin mustahabi ne saboda mai ahalar ya kawo wannan kauli eh yace wa man akada al-qiblata a'adatu al-waqt ko a gaba sai ce wa kullu ma tu'aidu minhu salatu fil waqti fa hiya fadila duk abin da ake sake sallah in ya faru aka ce a sake sallah fil waqti ba a ada abadan ba sai yace fa hiya fadila wannan sakewar ma mustahabi ne in baka sake ba ma ba komai sannan mala yace wa kaza haka nan mutumin da ya yi sallah ya kauce wa alƙibla bai sani ba sai da ya yi sallama in kana jahila in ya kasance a jahilci ne ba mantuwa ba au amidan ko da gangan ya kauce wa alƙibla wannan kam a'a da abada wannan babu saɓani alhamdulillah sai ne misala shabi dari biyar da nawa risala ta muruddani shafi dari biyar da tis'in da biyu ba za mu tashi wala yuhaddu zani ba a yi wa mazinaci haddi illa bi itirafin sai dai in yayi kurci da bakinsa ya zo yake yayi zina to wannan ba a buƙatar shaida. Auko kuma bi hablin da ciki ya zaharu da ya bayyana wannan in mace ce kenan. Ka gane ai, kuma haji ita kaɗai za a yi wa, dama ba za ta da ke da wa kuka yi ba ko waye miki ciki wannan ba shari'a ba. Yi, kuma ko da ta ce wani ne ya yi ina shaida. wanda ya shaida lokacin da ya bata ciki sannan in ta ce ai wani ne ya yi mata ciki to yanzu ta ƙara wa kanta wani haddi akwai haddin ƙazafi kuma ya shigo ga haddin zina ga haddin bulala tamanin na ta yi wa wani ƙazafi au bi shahadati arba'ati rijalin ko kuma da shaidar mazaje guda hudu a hararin ƴantattu baliki na balagagu udulin adalai sannan kuma ya raunahu suka ganshi yana zinan nan kalmir waje kamar mushi ilmuku hula cikin kula ta mushi shi ne tsinken kwalli da ake dangwalo kwalli a sa a ido muku hula shi ne tandu da ake zuba kwallin kamar da hausawa da suke cewa tilmi da taɓarya su hausawa da tilmi suke kwatantawa da taɓarya su kuma laraba da bishi da kuma kula tandu na kwalli suke kwatantawa sannan wa yashhadu na fi waqatin wahidin sannan kuma su ba da shaidan nan a lokaci daya ba wannan ya ganshi yana lura da safe wancan ya ganshi da hantsi wancan ya ganshi bayan la'asar wancan ya ganshi da daddare ba ko wancan ya ganshi yau wancan ya ganshi jiya ba zinan mabambanta ba zina ɗaya a lokaci guda wannan shine sharaɗin shaidar zina amma itirafi ba da wani sharaɗi haka nan ciki da ya bayyana alhali ba ta da aure ba ta da miji shi ma baya buƙatar shaida ciki shine shaida duk sanda ta aihu za a mata haƙƙi in budurwa ce a mata bulala ɗari ƴantacciya in baiwa ce budurwa ko bazawara a mata bulala hamsin in matar aure ce ko bazawara za a jefe ta bayan ta aure to amma idan shaidu ne to sai sun cika wannan sharuɗa wajen guda biyar na farko su zama mazaje ne babu mace a ciki sharaɗi na biyu su zama dukkansu mazajen a harari ‘yantattu ne babu bawa ko ɗaya a cikinsu dukkansu mazaje yantattun su zama baligi na balagaggu ne ba yaro karami da bai balaga ba dukkansu kuma mazaje yantattu balagaggu su zama udulin adalai ba fasiki a cikin su dukkansu mazaje yantattu balagaggu adalai ya raunahu sun ganshi kallon mirwadi kamar mishi bilmukuhula cikin kula tanzu ba kawai wani ya ce ya ganshi firmi da tabarya wani ya ce shi da yaro ya same su tsirara ba na shida shine wa yashhaduna fi waqtin wahidin kuma su shaida wannan zina a cikin lokaci ɗaya wannan sharuɗa guda bakwai sai sun cika sannan ake karɓar shaidar zina a yi haji malam yace wa in lam yutimma aduhum sifa idan ɗayan su bai cika wannan sifa da aka ambata ba to shine shaida na kore zina amma ba na tabbatar da zina ba hujjar salasatu za a haddanci mutum ukun nan allazina atammuha wanda suka cika wannan sifa ne idan shaidu hudu suka zo guda uku sun cika sifa alal misali sifar mazaje aka ce to ina shaida na uku sai suka kawo mace a to a ce ke ke ce shaida ba ki yi na ba je ki ku kuma kun yi kazafi za a muku bulala tamanin tamanin ko kuma dukkan su mazaje ne amma da aka zo sai aka sanar da ɗaya yalo ne bai balaga ba kaga shi da cika sifa da cika sifa ta shaidar zina ba to za a kori wannan shaidar tasu a musu guda uku za a musu bulala tamanin tamanin ko kuma dukkan su mazaje ne dukkan su balagaggu ne amma sai aka samu ɗaya bawa ne bai da ilimi to waɗannan ‘yantattun guda uku duk za a musu haddin ƙazashi bulala tamanin tamanin ko kuma dukkansu mazaje ne dukkansu ‘yantattu ne dukkansu balagaggu ne guda hudun sai aka samu ɗayansu fasiki ne ba adali to wannan adalan guda uku za a musu bulala tamanin tamanin kuma daga yau su ba adalai ba ne ai daga yau adalcin nasu ya warware Allah ya ce wala ta kabalu lahum shahadatan abadan kar ku ƙara karban shaida in kuka ba da shaida bata cika ba sannan in ya zama dukkan su guda uku sun ba da shaida akan sun ganshi turmi da taɓarya shi kuma ɗayan da ya rufe shi dai bai ga turmi da taɓarya ba ya ya ya same su dai a kwance tsirara ko kuma ya samu ɗaya akan ɗaya amma shi idonsa bai gane masa a zakari a cikin farji ba waɗancan da suka ce sun ga turmi da taɓarya za a musu bulala kamanin sa kaga wannan kaman kaman ba so a yi hajji shi ne ma laifin maka wa in lam yutimma ahduhum sifa in dai ɗayan su bai cika wannan sifa ba to huddar salasa allazina atammuha za a haddanci mutum ukun nan da su suka cika wannan sifa ta shaida. Wala hadda alaman lam ya hatalin, babu haddi akan mutumin da bai fara yin mafarki ba, yaron da bai balaga ba, don an same shi ya yi zina ko da shaidu, ko ya yi itirafi ba za a masa haddi ba. Ko da kuma magidanci ne an masa aure, amma bai balaga ba ba za a masa haddi ba. wa yuhaddu wa'i'u amati walidihi ana haddantan mutumin da ya taki kuyangar babansa, baiwar ubansa, a nan da ce maka wanda ya zina da baiwar ubansa ba, yi baiwar ubansa, idan uban ya mutu ba shi zai gaje ta ba, amma yanzu uban yana raye ai ba tasa ba. Idan ya taki kuyangar ubansa za a masa haddin zina. wala yuhaddu wa'i wa amati waladihi amma ba za a haddanci wanda ya taki baiwar ɗansa ba uba ya taki baiwar ɗansa ba za a masa haji ba saboda me ita baiwa ba dukiya ba ce to kuma Allah manzo Allah ya gaya wani sahabi anta wa maluka li li ajika saboda kai da duke ta ka duk kayan babanka ne wani ne ya kawo ƙarar ubansa wajen maza Allah uban ya tsufa yin tsofin nan ne masu jarabar son kuɗi kullum ya ce shi a bashi kuɗi kullum a bashi kuɗi sai ya kawo ƙara ce maza Allah babana ya matsa min da yawan karfan kuɗi ne wai yana nema a masa iyaka ko a yi wa uban iyaka da dukiyarsa sai maza Allah ya ce masa anta wa maluka li ajika to ai da kai da kudin naka din na baban ka ne kai ma nasa ne yana da iko akan ka ballanta na duke da ka wallaka to tunda shi da dukiyar duk na uban ne don uban ya taki baiwarsa ba za a masa haƙƙi sai dai wato kawwamu alai za a yi kimar wannan baiwar ga uban wa in lam tahmil ko da bata yi ciki ba ko da uban bai mata ciki ba dan ba zai yiwu uba ya tashe ta ɗa ya tashe ta ba kuma ko da da ɗan yayi faɗakar ita yana takunta sai aka samu kuma uban ya yi rashin dattaku ya tashi bai wa ɗansa to daga yau ta zama ta uban don ta haramta ga ɗan tunda ubansa ya tashe ta sai dai za a yi kimanta ya biya shi kuɗin baiwarsa ko da kuma ba ta yi ciki ba to alhamdulillah sai ne hashiyatul adabu shafi na nawa shafi na ɗari biyu ba za mu tashi a tsira ta tauna gani inda ya ɗanyi mahaɗan nan walan ma bayyana sifatal wudu'i yayin da malam mai risala ya bayyana sifar yadda ake alwala almustamil ala fara'iba wa sunanin wa fada'ila siffar da take kunshe da farillai da sunnoni da mustahabbai to shari'a malam sai ya haɗu da hassin itiyani biha da kwaɗaita zuwa da alwala ala hazi sifa a bisa wannan sifa da ya siffanta maka la yukallu bi shay'in minha ba tare da an tauye wani abu daga cikin wannan sifa ba fa qala sai yace wa qad qala rasulullahi haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man tawadda duk mutumin da ya alwala fa ahsana wudu'a ya kyautata alwala ثم رفع طرفه sannan ya daga ganinsa tarfu ana rubuta shi da sukunin ra'i da daurewar ra ka gane ai yufassiruhu riwayatu ahmad riwayat ahmad ibn hanbal tana fassara wannan tarfuhu da lafazin basarahu ganinsa a ruwar ahmad ibn hanbal ta zo da manta wadda fa asana ruhu thumma rafa'a basarahu wannan ruwaya ta Bukhari da Muslim ce manzo Allah ce duk wanda yayi alwala kyautata alwala kuma kuma rafa karfahu sai ya daga ganinsa ila sama'i zuwa sama abin da ya sace maka bisukunin ra'i idan ka karanta shi ki fatihin ra'i ya zama gefe an kace a tsarafu gefe wa tsarafu shay'i ashiru ya ga maka karshen alwala ta asifar alwala amma an kace tsarfu da sukunin ra'ayi shine albasaru gani to duk mutumin da ya alwala ya kyautata ta ya daga ganin sa sama fa qala yace ai qabla an yatakallam kafin yayi magana da kowa lokacin da ya gama alwalar ya daga kansa sama yana kallon sama yace ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu futihat lahu abwabul jannati samaniya manzo Allah ya ce za a bude masa kofofin aljanna guda takwas din nan ya dukulu minayhi ha sha'a zai shiga daga kowace ɗinta yake su a lokacin da zai mutu aljanna sai ya zaɓa an buɗe masa ƙofofin aljanna kawai ana jiran zuwan guda takwas zai shiga duk wacce yake so jannatul firdausi jannatul ma'awa jannatul na'imi jannatu adini gashi nan dai da sunayensu guda takwas wa warada fi riwayatin hadisi ya zo cikin wata ruwaya annahu yaqulu haza cewa mai alwala yana faɗin wannan kalma salasa marratin har sau uku a wannan ruwayan ya zo da sigar marra ɗaya amma akwai ta ruwaya da aka ce zai faɗi wani ashhadu an la ilaha illallah wa da la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasulu salasa marratin wa qad istahabba ba'd ulama hakika shahin malamai ya so sashin malaman nan wa huwa ibnu habib shine ibnu habib daga cikin manyan malaman malikiya shi ya ce mustahabi ne an ya kula bi ismi rudu'i mutum ya dinga fadi a ƙarshen alwala bayan yayi wata kalmar shahada isri ana karanta shi bi kasri alhamzati bi isri ba bi asari ba ka gane ai wa sukunul musallasa da kuma ɗaure sha mai ‘ya'ya uku istiri, wa bi fatiha ana kuma karanta shi da fata, ka gane ai, waje wato an ya kula bi asarin wudu'i, duka ana faɗa, gurbi shi ne al'isir, yanzu al'asar, to ana so bayan mutum ya faɗi wancan a ƙarshen alwala, ana so ya ce Allahumma ij'alni min at-tawwabin Allah ka sanya ni daga bayinka masu yawan tuba alladina kullama aznabu tabu sune at-tawwabun sune wanda tun lokacin da suka yi zunubi tabu za su tuba take babu jin- ba ba sa jinkirin tuba ka san akwai at-taibuna akwai at-tawwabuna ko to su at-taibuna suka yi jinkirin tuba amma dai suna tuba sai sun tara laifin ya yi yawa sannan sai nadama ta shigo sannan su tuba su ne atta'ibun al'ajibun alhamidun sa'ibun rakibun amma su waɗannan su ne wanda Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina su ne at-tawwabun Eh, shi yasa a hadisi manzo Allah yake cewa kullu ibni adama ko kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun dukkan yan adam masu kuskure ne sai dai mafi alherin masu kuskure su ne masu yawan tuba to su ne wanda duk lokacin da suka yi zunubi tabu sai su tuba to Allah ka sanya ni daga cikin attawajina masu yawan tuba waj'alni Allah ka sanya ni minal mutatahhirin daga masu yin tsarki masu tsarkake kawunan su minal zunubi daga zunubi zahiru kalamihi mabayyanin wannan zance na mai risala anna ma naqalahu al-ba'd ulama abin da ya shiro shi daga shashin malaman nan da wani ibn hadith laysa min al-hadith baya cikin wancan hadisi ba shi hadisin kawai iya kalmar nan ta ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shine lafazin da yazo a hadisi wanda in mutum yayi a ƙarshe alwala za a bude masa kofofin aljanna guda takwas wannan ijtihadi ne nawa na ibnu hadidin yace an so mutum ya kara da Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin to mai kawaidi shi ya kara waj'alni min ibadika salihin yau har da kali ma duka dai a babu mustahabi ne amma dai laysa min al-hadith baya da cikin hadisin manzon Allah amma wa qad zakarahu turmuzi imamu turmuzi shi ya ambaci wannan kalin na ibnu habib fil hadisi a cikin wancan hadisi na futa da lahu abuwa samaniya sunna bayan wancan kalmar shahada sai kuma wannan addu'a a ru- a ruwayar imamu turmuzi amma ruwayar bukhari da muslim babu wannan kalin wa qad naqalna lafzahu haqiqa mun naqalto lafazin ruwayar imamu turmuzi wa ta'addudi turuq turuq al hadisi da kuma gidayuwan hanyoyin hadisin duk mun kawo su fil kabir a cikin babban littafin nan wannan karami ne akwai babban wa ukiza min al hadisi ana yin riko daga wannan hadisi jawazu rafi qarbi hal halatin daga gani ila sama'i zuwa sama amma fi gari sala a cikin watan sallah a cikin wani aiki daban wanda ba sallah ba tunda manzo Allah yace آه، من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء kuma hadisi ne ingantacce ya zo da hanyoyi mabambanta to wannan ya nuna halaccin daga gani mutum ya kalli sama amma ba a cikin sallah ba a cikin sallah kam an hana wa huwa al-mashhur wannan shine kauli mashhuri la'anna li kulli shay'in qiblatan domin kowanne abu yana da alqiblarsa sallah tana da alqibla ina ne alqiblarta ita ce ka'aba ba sama ba amma wa qiblatu du'a ita addu'a alqiblarta ita ce a sama'u sama ya halatta in za ka yi addu'a ka ɗaga kai sama kana ɗaga hannu kana kallon sama Eh, ba wai kana ƙudura cewa Allah ne a sama a zaune ba ina ba ta an gane a'a alƙibla sai ta addu'a wa amma fi salati amma a cikin sallah ne fala yajuzu baya halatta dan a toshe wata kofar na cewa wai Allah yana sama ka gane ai manzo Allah ya haramta mutumin da yake sallah ya dinga daga kai yana kallon sama karkar tunda an ce al-musalli yunaji rabbahu to karka ce wai Allah a sama yake kadai baya tare da kai duk inda kake ka dinga daga kai sama kana guna jaji da shi sai manzo Allah ya hana alƙiblar sallah ita ce ka'aba kai dai ka fuskanci alƙibla kawai aha to alhamdulillah sai mu tashi wa wa alam Allah shaka lamun kun tsira tudu da anniya sai ne mubarak tashi da nawa ne na'am ina za mu tashi to askar ɗari hudu da saba'in da biyu to ina za mu tashi to wala yulqa fihi mukhamatun ba a tofar da majina fihi a cikin masallaci ko ba shi bane ba a yin kaki lukama kaki da aka kako a makogaro wanda ake tofarwa ba a tofa da ita a cikin masallaci wala kulamatu wala kumba akai ba eh farce in yana jiki ne alzufur in an yanko shi zuwa kulama me sunansa da wanda wanda aka farce da aka yanko ba shi da suna farce ake cewa in ka ji wato azufuru ko al'azufaru lokacin da yake jikin hannu ne in aka yanko shi ya zama kulama eh kumba shi ne wanda aka yanko din to shi kenan kumba to ina ga daga kulaman ne fa eh to kana ba su da shi to ai makwatan sakwata ne su da ma suna haɗo gabar da yamma ne shi kabilanci ai a tsakiya yake akai fa sakwatanci ne eh eh, akai fa shi ke nan eh da din a'a mallawa ne kai ga shi ne yanzu ba a yanzu ba sani ya gaya mana akai fa wanda ba a yanko ba in an yanko shi ne kumba to shi ne kulama wata kila daga kulama suka zaɓi kumba duk da akwai harufa biyu a ciki kafin da mimu kumba kulama ba a jefar da shi in ka yanke farce ko a masallaci ne in ka yanke to ka fitar da shi waje ba za a jefar da shi a ciki ba wala me wala kunarku sha'arin wala guntayen gashi ka san kusasa daga kansu aka samu kansu kansu sharibi eh gashin da aka rarrashe shine kusasa amma gyaran fuska to kar ka bar shi a masallaci dama ka tare ya dinga zuba a cikin kyalle ka fito da shi da an bari a masallacin da ya fi to amma har in an yi to layu da ba a barin sa da kumbar da gashin da aka rage ko aka aske ba a barin sa fiye a cikin masallaci wa yundabu ana so an so ga musulmi ila iyadatul marda zuwa ga duba marar lafiya jami'in al-marid mustahabbi ne musulmi ya dinga zuwa dubiya wa tashayyu'il jana'iz da kuma raka gawawaki zuwa makabarta wa sa'i wa sa'i da yin aiki fi hawa'ijil ikwani cikin bukatun yan uwa aiki na jiki ko na aljihu dan uwanka yana wani jini ko wani kwaba in dai ba abin da kake a lokacin to ka je ka ba da jikinka ayi aikin tare da kai eh dan uwa fa musulmi yake nufi wai ba wai wanka ko kani ba shi ma ya halatta akwai hakkin zumunci amma bai takaitu ga dan uwa na nasaba ba dan uwa na addini ake nufi yana yana wani aiki ko na ƙarfi ko na jiki ko aiki na aljihu in kana da abin da zaka tallafa masa da shi ka tallafa masa ko kayan aiki ko kuɗi lalle wannan mustahabi ne wa yahrumu al-la'ibu bin narbi yin wasa da dara wacce ɗaranji da karta da lido da nau'o'insu duka haramun ne wa jami'i alatul kimari da dukkan abin da ake amfani da shi wajen yin caca Kaga- har kwallo ke da ta shiga ko ba suna tata da ita ba su yan tatan duk wani abu da ake amfani da shi a yi tata to haramun ne a yi wasa da shi ko da ba kuɗi da za a sa na tata yanzu yana magana Allah ibu din kawai dama ita ta tabba wasa bane suna sun sani Eh, suna cewa na wasa ne akwai kuma na na gaske shi ne na kuɗi to na wasan shi ma ya harumu laibu bin nabi wa shadaranji wa jami'i alatul kimani da dukkan abin da ake yin tata da shi haramun ne a yi wasa da shi ko ba tatan ba wala ba asa babu laifi bi qatil alwazji da kashe tsaka tsaka ita ce alwazgu wa tusalu hayyatul buyuti ana neman izinin barin gida a macizai na gidaje ba na daji ba macijin gida in kaga maciji a gida to ba da ka ka ganshi za ka ɗau abin bugu ka je ka kashe ba za ka masa magiya ne tsawon kwana uku shine salasa ne ai salasata ayyami yau za ka masa magiya in ka yi imani da Allah da ranar lahira kar mu ƙara ganinka a gidan nan daga yau gobe in ya bayyana a sake gaya masa jibi in ya bayyana a sake gaya masa yini na wuce aka gan shi a kashe shi wannan shaidani shi ne ce fa in badat ba'du idan ta bayyana bayan kwana uku qatalaha mai gidan nan ya kashe ta ko ma shaidani ne ko aljani ne Allah zai baka iko a kansa ba abin da zai maka amma in baka bi wannan ka'idar ba in kai rashin dace ba mu- ba maciji bane aljani ne to sai abin da Allah ya yi dan ya faru a zamanin manzon Allah Mm. lokacin da ake tonan gwalolo na kandak akwai wani saurayi da ya yi sabuwar amarya a satin ma ko sati da aiba da yin auren an je ana yin wannan tono tare da shi rana ta yi sai ya bar gurin tonon kandak din ya dawo gida ko zai zo cin abinci ne ko zai zo shan ruwa ne ko zai zo ganin amarya ne shi dai ya dawo gida da rana da ya zo sai ya sanar da amaryarsa a bakin a bakin kofa a ce sai kishi ya kama shi har ya zare takobi sai ta ce a'a kafin ka ɗauki mataki kafin ka yi hukunci ka san abin da ya koyar daga cikin gidan naka ya ce mata menene ya ce maciji ne ƙato a cikin gidan ni kuma na ji tsoro da ya zama ba kar ya cutar da ni to shi ne ya wuce da ya shiga gidan ya ya samu macijin ya ɗaga wannan takwabin ya tsara wa macijin yana tsara masa shi ma ya faɗi matar ta ce tana gaya wa manzan Allah abin da ya faru ta ce ita wallahi ba za ta iya ganewa ba macijin ne ya fara mutuwa ko ko mijin yana tsara wa macijin shi ma ya faɗi ya kama gurgurwa yadda macijin yake ta shure-shure yana ta murgine-murgine shi ma haka yake ta ce ita ba za ta iya ba ganewa ba da macijin da mijinta wayar ga wani mutuwa ga gawawakin su maza Allah zo ya sanar to a nan ne matsala ce nan gaba yace ya ma'asharal muhajirin wal ansar ya ku jama'ar muhajirun wal ansar yace ku sani Madina ba mu kadai bane yan adam akwai aljanu waɗanda wasu sun bi shekara dubu da zama a garin Madina suna jiran zuwa na wasu su sun musulunta wasu su kuma Yahudawa ne ba su musulunta irin yadda Yahudawa suka yi kaura suka zo Madina suka zauna iyaye da kakanni saboda sun karanta a littafin da manzo Allah zai rayu a wannan gari to haka nan aljanu su ma sun kaurato daga cikin su akwai musulmi wa inna minal muslimina wa minal qasiduna wa inna minna salihuna wa minna duna zalika to yace akwai su da yawa a cikin garin Madina saboda haka nan gaba duk wanda ya ga wani abu da ya kama da irin wannan musamman maciji in ya bayyana to kar a yi garajen kashe shi a masa magiya tsawon kwana uku in in mumini ne ba za ka kala ganin sa ba daga ranar in ma aljani ne in kuma shaidani ne to ba zai ji magiya ba in ya bayyana bayan kwana uku kawai a kashe shi ko ma wanda iri ne ka kashe shi Allah zai baka nasara a kai alhamdulillah sai ne to aqrabul masalik shafi na nawa aqrabul masalik shafi na 30 to ina za mu tashi wa kuriha an karanta takaddin ƙetare ƙetare sahu ko tsallaka sahu kabilar julusi kafin mutum ya zauna bigeri fursatin ba tare da zuwa ya cika wata kafa ba ka gane wanda aka halatta jiya wa jara takaddin kabilar julusin kaɗi da fursatin ko kafin liman mai hudu ba ya zauna akan mimbari to ya halatta in ka ga wata kafa a sahun da yake gabanka ka tashi ka tsallaka ka je ka cika wannan sahun to amma idan ya zama yana tsaye na kudu ba ƙablar julusi kafin liman mai kudu ba ya zauna to kuriya an karanta wannan ta katse ƙetarawa lifurjatin domin ko ko digai furja ko ba domin cika wannan sahu ba watarku turin fihima haka nan an karanta balin alwala fihima cikin hudubar farko da hudubar ta biyu makaruhi ne liman ya yi huduba babu alwala amma ba sharaɗi ne dole wai sai da alwala ba saboda me aka karanta to yanzu in ya gama huduba shikenan sai a jira sai ya yi alwala sannan ya zo a yi sallar juma'a kaga zai rike mutane dama yayi huduba ya rike mutane kuma sannan ya sako a minbari ya ce zai je yau alwala ya zo a yi sallah kaga bai dace ba wanda ka an karanta balin tsarki a cikin hudubobin nan guda biyu wal amali an karanta yin aiki yau ma a yinin ita juma'a din aikin da zai shagaltar da kai ba za ka samu sammakon zuwa juma'a ba kamar mai zuwa gona gonar kuma tana nesa in ya je da kyar yake iya zuwa ya samu juma'a sai sai yana gudu yana gaggawa to ya yi haƙuri duk ranar juma'a ya zauna a gida ina gane ina ina fata an gane ko kuma wawul adafin nan yana hadawa da tarku ɗinka eh wa tarkul amali yawma haka ne an karanta balin aiki ranar juma'a aikin da ba zai hana ka zuwa sallar juma'a ba watannan kudu da yin nafulfuli inda al'azani a lokacin kiran farko lirjali suka wanda yake zaune a masallaci mutumin da ya zo masallacin juma'a kafin zuwan liman a ladan yana zuwa wai sai ya zamansa kuma ya ƙi yin nafila ko ta yadda masjidi bai yi ba yana jira sai ladan ya zo ya yi kiran farko sannan ya sake ya nafila wannan makaruhi ne amma kai da ka shigo yanzu ana kiran sallah ko ka shigo dab da an idar da kiran sallah to babu karhanci za ka yi tayyatul masjidin ka baka da matsala an karanta ne liljalisi ga wanda yake zaune ka gane ai kuma yi kuta dadihi wanda za a iya yin koyi da shi a ce ai na ga malam wane in ya zo masallacin juma'a baya yin nasila sai liman ya yi kiran farko sannan yake tashi ya yi nasila ina fata an gane wa huzuri shabba an karanta halartar sauraya mace wacce take da guntun kuruciya ba tsohuwa wadda ta wuce a yi sha'awarta ba ba yarinya wacce ba ta kai a yi sha'awarta ba sawa'un matar aure ce ko budurwa ce ko bazawara ce in dai akwai guntun kuruciya a tare da ita an karanta mata zuwa juma'a gairi ne mufin tilatin wanda ba ta fitinar maza, wanda ba ta zama fitina ga maza. Ka gane ai, budurwa ce ko ba zawara amma mummuna ce, ba ta da wani kyan da za ta ɗauki hankalin mazaje. To duk da haka tun da akwai guntun kuruce an karhanta mata zuwa juma'a. Amma idan ta zama kyakkyawa ce, wanda duk wanda ya ganta sai ya daɗa waiwayowa ya kalle ta. kuma ga kun tukuru sai a tare da ita to wannan kan haramun ne ka sallar juma'a wa safarin an karanta yin bulaguro ranar juma'a ba'da al-fajr bayan hudowa al-fajr da safa kenan inda har al-fajr ya hudo to ka yi haƙuri sai an sako daga juma'a shi ne aka fi so amma ba haramun ba ne don ka fi daren juma'a da halki ko sha ɗaya ko sha biyu rana wannan duk babu ne sai dai akwai karhanci wa haruma bi zawal yin bulaguro ranar juma'a yana haramta bi zawali idan zawal ta yi ga wanda juma'a take wajaba a kansa ka gane ai ka takaddi ko kamar tsallakawa zuwa sahu na gaba, au kalamin ko kuma yin zance fi kudu ba ta yi a cikin hudu gobin liman guda biyu wannan duka haramun ne. In dai liman yana hudu ba haramun ne ka tsallaka zuwa ga sahu na gaba, ko kuma ka yi zance da wani haramun ne. Wane? Wa bainahuma da kuma tsakanin hudu gobin guda biyu, tsakanin hudu ba ta farko da ta biyu, haramun ne ka yi zance a masallacin juma'a walau lam yasma ko da lam yasma ko lam yusma walau lam yasma ko da baya jin hudubar ko da yana nesa ko yana haraba kuma ba lasiri ga shi baya jin ma hudubar da ake to haramun ne ka yi zance ne ba wai shara'i ne sai kana biyo huduba ba illa an yi azuwa ko? To, illa an yalguwa, sai dai idan mutumin zai yi lagau ne, bi mana da jarabkanuwa. Lai wa shi hukumin lahu bi lagawi fi aimanikum. Yawwa, sai dai inda lagau ne da rafkanuwa wannan babu laifi. Wa salamun, an haramta yin sallama. a lokacin da liman yake huduwa ka yi wa wani sallama ma haramun ne wa radduhu da duk yadda sallama in wani ya aikata haram ya maka sallama to kai ma an haramta maka ka amsa masa sallama in ka in ka amsa masa da kai da shi duk ko aikata haramun wa tajmitu aqisin da kai da mai atishawa in yace in ya atishawa yayi hamdala to haramun ne liman yana hudu ba ka ce masa yarhamu kallah wa nahyu lazim da hana mai wani wargi ka gane ai mutum ne ana hudu ba yana yana ta wasa ko yana dandagallan waya kuma ka tabbata kai ka daina ba a yi in ana hudu ba to kai ma kai lagan hudu eh kai ma ka jefar da juma'a taka haramun ne ka hana shi ka bar shi yayi ta yi ya je shi kadai tan ya bata juma'arsa au isharatu lahu ko ma kai nuni da hannu ka nuna masa abin da yake yi ya daina in dai ba kai ne mai hudu ba ba jiya mun karanta ce mai hudu ba ya halatta ya yi nahayun ya yi amrun ko a cikin hudu ba wa nahayu kadibin au amruhu wa ijabatu wannan shi ya halatta yana hudu ba ya ga wani yana abin da ba daidai ba ya bar hudu ban ya tsawata masa ko kuma ya ga wani abin da ya kamata a yi ba a yi ba ya bar hudu ban ya ba da umarni ko kuma wani ya zo ya tsaya ya tambaye shi yana huduba ya masa tambaya wa ijabatu ya bar hudubar ya amsa masa wannan duka ya halatta ina fata an gane amma kai da ba mai huduba ba ka tsawata wa wani wanda ya yi lagawu wannan haramun ne ko ma ishara da hannun haramun ne au akalun ko ci ana huduba sai ka ɗauko gutsuran goro ka jefa a baki kana kurus kurus ka aikata haramun au shurbin ko shan abin sha to alhamdulillah yana da yawa wa kuri haɗu wa haruma ka ai mishi wa haruma ba sai me nahul wadi shafi na nawa yawa zai lafiya baka zo to a ina نعم الفقه الواضح اوقات الصلاه zai gaya mana lokutan sallah da kulli salatin min salatul khamsi waqtun ma'lum a waqtun ma'lum lokaci abin sani ya tabbata da kulli salatin ga kowace sallah min salawatul khamsi daga sallolin nan guda biyar saboda fadin Allah da ya ce hashidu ala salawati والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ko a ba shi nake ne ba inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan mawqutan abin yi wa lokaci kowace sallah tana da lokacinta tu'adda da ake bada ita fihi a cikin wannan lokacin qala ta'ala Allah ta'ala ya ce fadhkurullah ku ambata Allah kiyaman kuna halin tsayuwa wa ƙudan da kuma halin zama wa ala junubikum kai ku ambata Allah akan haƙarƙarun kuma kuna kwantake bai zaɗi ma'anantum idan kuka samu nutsuwa a wajen yaƙi to fa aqimu salata ko ku tabbatar da sallah kamar yadda ake yin ta a zaman gida inna salata haƙiƙa ita sallah kanar ta kasance alal mu'minina akan mu'minai kitaban wajibi ne mawqufan abun yi wa mawqutan abun yi wa lokaci kitaban din nan mawquta ai faradan farilla ce muaqqata abun yi wa lokaci bi waqatin da wani lokaci la yasihu wanda baya inganta an tuqaddama an ta taqaddama alai ko an ta taqaddama alai baya inganta sallan nan ta gabaci lokacinta a ce lokacinta bai yi ba an sallace ta wala ya juzu kuma baya halatta an ta ta'akkara anu ko a jinkirta ta gabarin lokacin kar a gabace ta ga lokacinta bai yi ba a sallace ta kuma kar a jinkirta ta bayan lokacinta ya fita sannan a sallace ta illa li darurati shar'iyya sai dai ga larura wacce take ta shari'a wanda shari'a ta shar'anta to wannan a iya gabatar da ita ko lokacinta bai shiga ba a iya jinkirta ta sai lokacinta ya fita in akwai larura da shari'a ta yadda yace sa ya fi zikirwa da sannan ambatan wannan larura shar'iyya ya ati zai zo nan gaba wa qad bayyana fi sunnatul mudahhara haqiqa sunnar manzo Allah al mudahhara a tsarkakewa bayyana ta bayyana hadhihi al awqat waɗannan lokuta wa waddahat ta bayyana dai ma'alimaha ko alamominta fi ahadisin kasira cikin hadisai masu yawa min ha daga cikin hadisan da suka yi bayanin lokutan sallah ma warada ko ma rawahu jabir ibn abdullahi hadisin da imamu jabir dan abdullahi radiyallahu anhu ma ya rawaice shi an rasulillahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu ja'ahu jibril manzon Allah sallama malaika jibril ya zo masa fa qala lahu yake masa qum fa salli ka tashi kai sallah fa sallan zuhura sai manzo Allah ya sallaci azhar hina zalika shamsu lokacin da rana ta yi zawal bi ma'ana jibril ya zo masa farkon zawali yace masa qum fa salli bayan an yi isra'i da mi'raji an ba shi sallah guda biyar ya dawo da ita to ba a gaya masa ga lokutan su ba gari azhar tana yi wayewan garin Isra'ila da Mi'raji sai ga Jibril ya zo masa daga wale yake tashi kai sallah sai manzo Allah ya tashi ya sallaci azhar hina zalati shamsu lokacin da rana ta yi zawali thumma ja'ahu al-asr sannan Jibril ya sake zuwa masa da al-asr farkon mukutarinta fa qala yake qum fa salli ka tashi kai sallah fa salla al-asr sai sallati al-asr hina zara hina sara zillu kulli shay'in mislahu lokacin da inuwar kowane abu ta zamanto daidai da tsawonsa shi ne misalahu misalinsa inuwar ka ta zo daidai da tsawonka inuwar garu ta zo daidai da tsawon garu inuwar bishiya ta zo daidai da tsawon bishiya sun ma ja a hudu sha sannan ya zo masa to almagariba lokacin magariba fa qala yake kun fa salli ka tashi kai sallah fa sallal magariba sai maza Allah ya sallaci magariba hina wajabati shamsu lokacin da rana ta faɗi ثم جاءه الإشاء sannan ya zo masa a lokacin isha فقال له yace masa um fa salli ka tai kai kai kai sallah fa sallal isha sai sallati isha hina gada gada shafaqu lokacin da shafaqin nan ya kuya shafaqi shi ne jaji jajen nan na bayan magariba lokacin da ya koyi ya zama babu ja sai haske ko duhu to shikenan za a iya yin sallar isha ثم جاءه الفجر sannan ya zo masa da asuba hina barar alfajir lokacin da alfajir ya walƙa ina fata an gane so alal lokacin kenan shi ma ce masa ka tashi kai sallah sai ya sallace ta lokacin gudunwar alfajir thumma ja'ahu min al-ghadi lizuhri sannan washe gari jibrilu sai ya dawo masa a lokacin azahar faƙala lahu ya sake ga masa kun fasalli ka tashi ka yi sallah fasallar zuhura a yini na biyu sai sallaci azahar hina kana zillu kulli shay'in mislahu lokacin da inuwar kowanne abu ta kasance daidai da tsawonsa wato a yini na biyu ya- yana zuwa masa ƙarshen mukutari yini na farko ya zo masa farkon mukutari ne to a yini na biyu a zahar ya zo masa daidai lokacin da ajiya ya zo masa a sallar la'asar ƙarshen mukutarin a zahar shi ne farkon mukutarin la'asar tun ba za a wul asara sannan a yini na biyu sai ya zo masa da la'asar ɗin faƙari ta ƙurfa salli ka tashi ka yi sallah fa sallar asar sai manzo Allah ya sallaci la'asar hina za fara zillu kulli shay'in mithlaihi lokacin da inuwar kowanne abu ta kasance misalin sa guda biyu ba kamar jiya da ya zo masa la'asar hina fara zillu kulli shay'in mithlahu to a la'asar ayyidi na biyu sai ya zo masa inuwar talinka lokacin da inuwar ka ta zo daidai da tsawon ka sau biyu ko lokacin da inuwar garu ta zo daidai da tsawon ka sau biyu ko inuwar bishiya ta zo daidai da tsawon bishiyar sau biyu shine ƙarshen mukutarin la'asar sun maja a hulmar gariba sannan ya zo masa da magariba wakatan wahida lokaci ɗaya irin na biya bai saba ba a yi ne na biyu wakatan wahida lokaci ɗaya lalle zan alu bai kushe ba ga barin lokacin da ya zo masa jiya ya nuna maka ita magariba lokacin da mukutari ta kwaya ɗaya ne ba ta da farkon mukutari da tsakiyar mukutari da ƙarshen mukutari ko yaushe kawai in rana ta fada a sallace ta shirya lokacin ta ثم جاءه الإشاء sannan ya zo masa da isha hina zahaba nisfu dare lokacin da rabin dare ya tafi ya tafi fa ba wai yayi ba lokacin da sha biyun dare ya gota shine ƙarshen lokacin isha au qala ko kuma wannan shakku min rawi ko ko cewa yayi ya zo masa sulusan laili a sulusin dare kaga bai kai nisfin laili ba kashi kamar goma da rabi ko sha ɗaya dare a yanzu tun da kusan bakwai saura ake magariba to sha ɗaya saura shine sulusun laili kaga bai ƙara sa nisfi ba da awa ɗaya fa sallan isha sai sallaci isha a wannan nisfin laili ko sulusun laili thumma ja'ahu sannan jibril ya zo wa manzo Allah hina asfara lokacin da gari ya haske jiddan kwarai wa subhi idza asfar gari ya waye tarwal amma rana ba ta hudo ba kana iya gane wancan mutum ne wancan dabba ne wancan mace ne wancan namiji ne fa qala ya qum fa salli ka tashi kai sallah fa sallal fajr sai ta je ya sallaci asuba a wannan lokacin to sun qala sannan jibril ya ce masa ma baina hazainil waqatayn waqatu abin da yake tsakanin waɗannan lokuta guda biyu waqatu shine lokacin sallah abin da ya kama daga lokacin da na zo maka a zahar ta jiya zuwa lokacin da na zo maka a zahar yau a wannan tsakanin shi ne lokacin sallar azahar lokacin da na zo maka a la'asar ɗin jiya shi na fara zillu kulli shay'in mislahu da kuma lokacin da na zo maka a la'asar ɗin yau shi na fara zillu kulli shay'in mislaihi waqatun a tsakaninsu ake samun lokacin sallar la'asar yadda na zo maka jiya da yadda na zo maka yau shi da lokacin magariba babu canji yadda na zo maka jiya shi da gado shafaku lokacin da shafakin nan ya koyu da kuma yadda na zo maka yau bayan sulusun dare ya tafi ko nusfin dare to a tsakanin ake samun lokacin sallar isha lokacin da na zo maka jiya farko hudowa alfijir da lokacin da na zo maka yau bayan gari ya yi tarwar ya yi haske amma rana ba ta hudo ba a wannan tsakanin ake sallatar sallar asuba to kaji abin da yazo a sunna rawahu ahmad wannan sa'i wa turmuzi alhamdulillah ali haru kace mukulli to safi na nawa annahu alwadi tamrini na bakwai to safi na 65 a namu da amadi kulla fi'ilin min al-af'al al-atiya ka sanya fi'ili madi na dukkan fi'iloli masu zuwa ka sanya shi fi jumlatin mufida a cikin jumla mufida wa bayyin kuma ka bayyana a huwa mu'tallul akhir shin wannan fi'ili abin yi wa illan ƙarshe ne bil alifi da alif am bil ya'i ko abin yi wa illa a ƙarshe ne da harafin ya da fi'ilolin kamar fi'ili ma biye ce eh eh amma kuma fi'ili mudari'ai ne da amadi kulle filin min afa'al al-ada juzun na tokofi da ai ba cewa yi a musanya ba ko cewa yi a sanya fi'ili ma bi na dukkan fi'iloli masu zuwa a cikin jumla mufida to tunda ya faɗi haka watakila canjawar za a yi a canjawa za a yi duk da bai yi bayanin baddalawa ba amma kaga can da yake da'a mudari a kulle fi'ilin ko min al-af'al al-atiya can ma mudari yake kuma ya kawo madi to wannan da yake madi ya kawo mudari'i to canjawa za a yi da fi'ili madi kenan ya qadi ko yana yin hukunci kamar ka ce ya qadi al-qadi bil adl alƙali yana yin hukunci da adalci to idan za ka juya ko ma fi'ili ma bi sai ka ce qabal qadi bil adl qaba alƙali qaba yayi hukunci bil adl da adalci to tunda nan bil ya'i ne ya qadi an masa illa da ya to in ka ce qaba a huwa mu'tallun bil alif am bil ya'i qaba eh yawa ya zama masa illa ne da ali ya buƙa yana wanzuwa ya buƙa yana wanzuwa fili ne ne mudari'i wanda aka masa illa bil alif to fili ma duka zai zama bakiya ko ya buƙa shi ne fili ma bi kuma da alif bakiyar shi zai koma fi'ili mudari ya buƙa mutallil akiri bil alif to in ya koma bakiya ya zama fi'ili madi al mutallil akiri bil ya'i sai me ya suhu yana yin rafkanuwa ya suhul musalli fi sala mai sallah yana yin rafkanuwa a cikin sallah to in za ka mai da shi fi'ili ma biyu sai ka ce saha ba mun san wa idza sahal ma'mum ko wa idza sahal imam bi ziyadatin aw naqsin saha shi da zama fi'ili ma bi ya zama al-mutal al-akhir bil alif yunadi yana shelantawa yawma yunadi al-munadi to idan za ka mai da shi fi'ili ma biyu sai ya zama nada yunadi al-mu'azzinu bis salah mai kiran sallah yana yin kiran sallah to in ya riga ya yi sai ka ce nadal mu'azzinu bi salah mai kiran sallah ya yi kiran sallah lada ya zama fi limadi mutalul ashiri bil alif yartaki yana hauhawa yartaki yana hauhawa in za ka mai da shi ji limadi sai ka ce raƙa za ka ce yartaƙin imamul mimbara liman yana hawa mimbari in ya riga ya hau kuma suka ce raƙal imamul mimbar liman ya hau mimbari raƙa shi ne fi madi al-musul al-akhir bil alif ya fina yana karewa fi'ili ne mudari'i al-musul al-akhir bil alif to idan zai zama fi'ili mai sai ka ce faniya ya kare kaga ya koma musul al-akhir bil ya'i to haka suke jujjuyawa duk inda fi'ilin mudari ya zama yana da illa da ya to mazinsa zai koma yayi illa da alif in fi'ilin mudari yana yin illa ne da alif to mazin zai koma shi kuma yayi illa da ya yau haka suke canza wau baya zubowa tsakani ka gane ai idan ka ga wau a mudari to mazinsa zai koma alif ne kamar ya suhu da saha akwai ya suhu ai akwai kuma saha to kaga ya juya daga wo ya koma alif kenan ba sa taba zama daya fi'ili mudari'i da fi'ili madi ya zama harafin illar su guda ɗaya ne baya yi don wancan ya ɗauki wan wannan zai ɗauki alif in ya ɗauki ya wannan zai ɗauki alif in ya ɗauki alif wannan zai ɗauki ya to haka suke jujjuya sai ne ɗari da sittin da to ina za a tashi tamrini ko lamba to eh haka mun yi hudu mun- mun yi uku saura uku ba eh yana muna cikin tamrini na uku hawil af'al al-madiya fi jumla ata ila af'al mudari'a wa ayin al-fa'il fi kulli jumlatin ba'da tahwil yace al-usfur tsuntsu tsara min al-qafas ya tashi daga keji al-qafas keji tsuntsu to tunda an ce a juya ta ko a juya fi'ili madi ya koma fi'ili mudari'i kuma ka ayyana mana fa'ili a wannan jumla to tsara kaga shi ne fi'ili madi ko yanzu za ka mai da shi mudari sai ka ce al'usfur ya iru min al'afas ya iru shi ne fi'ili mudari'in tsara Eh, al'usfur ya tsiru ba, to tun da ya ce ka ayyana masa fa'ili, to sai ka mai da ah, jumla ta kuma jumla fi'iliya, sai ka ce ya tsirun asfuru min alƙafas. Inda ya ce wa ayyinin fa'ila ka ayyana masa fa'ili, a nan ba zai zama fa'ili ba sai dai mubtada da labari. As- Al'usfuru shi ne mubtada, wannan jumla na fi'ili da jaru wa mudurun shi ne kamarun mubtada. to sai ka juya ya zama jumla fi'iliya daga jumla ismiya al'ukuru ba ya zama jumla ismiya ba tunda ta fara da suna to sai ka ce ya irun usfur min al-qafas to in ya ce ka ayyana fa'ili al-usfur shine fa'ili ya iru ka gane hai na biyar shine ad-dajajatu babat mubtada da labari ad-dajajatu kaza babat ta- ta yi kwai jumla ce ismiya amma kana iya mai da jumla fi'ila ka ce babati dajaja babati addajaja to amma sai ya kawo jumla ismiya addajaja tu babat to tunda yana neman ka mai da shi fi'ili mudari'i kuma ka ayyana fa'ili sai ka ce tabidu dajaja tabidu shine fi'ili mudari'i addajaja shine fa'ilun marfu'un wadda anal musafira mun yi ban kwana ga matafi wadda ana almusafir wadda a fi'ili da mali yayi ban kwana na din shine fa'ilun marfu to idan za ka mai da shi fi'ili mudari'i ko to sai ka ce nuwaddi'ul musafir nuwaddi'u shine fi'ili mudari'i ko المسافر شيء مفعول به منصوب الحمد لله دين شيء فاعل مرفوع da ake kaddarawa saboda mabni ne Aha, sai me na dari da sha ɗaya a irin naka dari da sha na to ina ne البعض ولما كانت المصدر yayin da izubul madari ta kasance fi fi misal hadhihi al-amthila cikin misalin waɗannan misalce misalce sun sabu ana mata fata ala al-maf'uliyyah al-mutlaqa abusa maf'uliyya mutlaqa to kana al-wajibu abin da yake a bayyane ya kasance an tusaba al-alfaz ayi fata al-lafazozin nan addalla wanda take nuni ala ma'ani abu sa ma'alolinta wal halatu da kuma wanda take juyawa fi amakini a cikin gurabanta ala anna abu sa cewa ita na'ibatul maf'ulil mutlaqa ita ce na'iba ga maf'uli mutlaqi alhamdulillah sai ta dabbar hadhihi al-alfaz sai ne kafi na nawa التاج الجامع للأصول أنواع mun gama babin aiko sai far'un reshe a cikin wannan kitabul iri zai ka maka far'i reshe shi ba kitabi bane ba babi bane ba fasali bane yace yuktabul ilmu ana so a dinga rubuta ilimi a dinga dawwana shi a littafi lisiyanatin domin kiyayewa Eh, lisiyanatihi min al-baya'i kenan domin kiyaye shi daga tozarta ko kata ko mantawa ko indirasi yanzu akwai littattafan da sun yi indirasi saboda da makatsutsai ne ba a samu an ɗabba'a su ba shi kenan babu su sai sai dai tarihi za ka dinga jin a cikin littattafai manya in ana karatu ya nisa sai kaza an ce kama ƙala fulanun fi kitabihi kaza kuma littafin babu da yawa za ka tarar kamar yadda shek wane ko malam wane ya faɗa a littafinsa mai suna kaza kuma littafin kwata-kwata yanzu ba a san shi ba a duniyar musulunci me ya kawo wannan karancin rubutawa a lokacin ka san kuma da da akwai wahala ga wahalar neman ilimin ga wahalar rayuwa ga talauci ga duk girman littafi sai dai ka zauna ka rubuce shi ko kuma ka biya marubuci ka tafi ya rubuta ma babu babu photocopy babu ɗabari da zaka je ka zama littafi su kutum sai dai ka biya a rubuta ma ko ka zauna ka rubuta to da yawa da littafan suka yawa sai suka gagari marubuta ana ji ana gani littattafai da yawa suka yi indirasi to shi da yake malam wannan yadda muka wani tarihin sa kaga da wuce shekara ɗari biyu da wani abu ba su ma lokacin ba a samu ɗabaki ba dole rubutu ne to sun hango wannan matsalar suka ce yukutabul ilmu lisiyanati ana so a dinga rubuta ilimi domin kiyayewa an abi zuhaifa قال قلت لعلي وانا اثري ne na tambayi sayyidina ali radiyallahu anhu hal indakum kitabu shin kuna da wani littafi a wajen ku qala yace la mu ba mu da wani littafi illa kitabullahi sai dai littafin Allah a zamanin su ai ba fara tarihi ba zamanin sa bai fa sai littafin Allah au fahimun ko kuma fahimta uɗiyahu rajulun musulmin da aka ba da shi ga wani mutum musulmi wanda kowa yana da irin fahimtarsa a ransa abin da na fahimta duk da na ji tare muka ji a bakin manzon Allah ni abin da na fahimta yana iya sabawa ga abin da kai ka fahimta tun a zamanin sahabbai sai sai alqur'ani sai kuma fahimta da aka ba wa mutum musulmi sai kuma yace au au ma fi hadhihi sahifa ko kuma sai abin da yake cikin wannan takarda a lokacin sai da Ali ya daga takardar kullu inda Abu Juhaifa sai ya ce wa ma hadhihi sahifa to me wannan takardar qala sai sai da Ali ya ce me al-aqlu hankali abin da yake nufi addiya diya ba ana sai mata akalu ba al'ad cikin masu biya ana sai masa akilai masu biyan diya eh yana nufin al'aqalu yana nufin diya wa fakakul asiri da warware mai bauta yana nufin hukuncin diya da hukuncin fursunan yaƙi shine al'asir miskinan wa yatiman wa asiran wala yuqtalu muslimun bi kafirin sannan abin da yake rubuta na uku shine ba a kasa musulmi dan ya dan ya kasa kafiri wannan fa kalmomi ne da yaji a bakin manzon Allah shi al'aqalu din nan ya ya ya kira shi a dukure ne jiya yace shine a rubuce wato yana nufin hukuncin jiya jiya gaba daya da kuma hukuncin fursunan yaki gaba daya sai kuma kalma ta ƙarshe manzo Allah ta wala yuqtalu muslimun ba a kashe musulmi bi kafirin dan ya kashe kafiri to in har sai da na Ali a matsayin na babu badilatul ilmi ko zai rubuta wasu kalmomi da yaji daga da hukunce hukunce da yaji a bakin manzo Allah domin gudun ko mantuwa ko gudun tozarta to ya kamata wanda ba shi ba ya rubuta mujalladai ma ko duk abin da zai na hikima ya rubuta an haka da na Ali zai rubuta hukuncin diya da hukuncin fursunan yaƙi da kalmar la yuqtalu muslimun bi kafirin to yana da kyau mutum duk abin da ya san zai iya manta shi ko zai iya tozarta lalle ne ya rubuta shi ya zama yana tare da shi an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallama qala qala ama fati makkata magana ya faɗa cikin fatu ranar fatu makkata fil hadisi tawil a cikin hadisi mai tsawo yace uktubu li abi shahi ku rubuta abin da nake faɗa ga abu sha abu shahin nan zuwa ya ce ya rasulullahi ni wani abin da kake faɗa yayi yawa na kasa riƙewa saboda hudu ba sai manzo Allah ya mai tsawo to manzo Allah ya san yana da hafizai yana da kwamfutocinsa a lokacin a cikin sahabbai ya san duk abin da ya faɗa akwai wanda sun haddace sai ya ce uku dubu da abi sha ku rubuta wa abu sha abin da na faɗa wannan hadisi rawahu ma shaykani ya gudu wa ila mahalli shahidi din kaga manzo Allah yayi umarni kenan a rubuta ga wanda yake mai yawan mantuwa Bukhari da Muslim wa Turmizi suka rawaice shi to alhamdulillah sai mu taka da saboda lokacin sallah yayi Fatiha da salatul fati Allah ya biya mu bukatun mu da bukatu waɗanda sun ka umarce mu da addu'a Bismillahir Rahmanir Rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العزيز اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما شاء الله اللهم